من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم من السجن ثلاثة na turawa da yi uku ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Na, yinin lahadi mun saba da talata ko? Muna yinin lahadi uku ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Watan musulunci da sarki musulmi yadda. Na? Biyar? Shida? Na'am, shida shi ma ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya. Mun zauna a cikin wannan masallaci na Muhammad Sadiq Foundation da ke bariki CRA a garin Gumal don ci gaba da karatu a cikin littafin sifatu salatin da ne sallallahu alaihi wa sallam min at-tasbihi ila taslimi ka annaka taraha mun yi karatu na farko da na biyu wanda dukkanin su kure ne a cikin mukaddimar da malam yawa da tafi duka wanda suka halaka sun zama mu bita ba dake da dake mun tsakura abubuwan da muke ganin za mu saba mu kuma tsallake abubuwan da muke ganin masu karatu ta karanta su ga fa'ida da malam ya rubuta a cikin dukkanin mukaddimar yau duka ka'ida da muka tashi za mu tattauna ne akan tarihi na shi imamu albani idan lokaci ya ba da dama mu ci gaba da karatu a cikin littafi sai dai ka jara Allah ina tafiya a mota ma an kara wani da kira ne na samu karewar salansa daga gun gyara dai kawai kai tsaye nan da su da haka da duban karatun da neman tarihi da shiri abin da ya kamata a shirya sai da za mu fita shi a cikin slide na kawo kwallo duka ba a samu damar yi ba da haka sai dai mai haƙuri da abin da ya samu da aka kai tsaye za mu tsallake tarihin albani a ba abin da ya tsawaka a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam ina ga kuma kai tsaye za mu fara ne daga istiqbalu na abata ko a shafi na nawa kenan zai kasance istiqbalu ka'aba ina tsammani al-afal littafi a eh sabon littafi zai zama to shafi da cikin da shi da ke nan ko amma ku sabo na a tsoho kuma saba'in da biyar na to bisa dai duka da muka sani shi ne duk wanda zai yi sallah a ko'ina ya yi a doron duniya abin da ya zama to wajibi a gare shi shine ya tsarki ɗaki Allah mai alfarma in yana kallon ka'abar ga shi ga ta so ya tunkare ta kwaro da kwaro idan baya nan litirda ta a ina ake tsammanin ka'aba take ya fuskance ta da ta shi yasa to mafarkon abin da mutum zai fara yi a sallah shine ya harare ina ka'aba take shi yasa ma da ya buɗe karatun da cewa suke ba da ka'aba ta yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل إمام الألباني يقول من الله صلى الله عليه وسلم يا كسنسي إذا قام إلى الصلاة إذا يميكي يومين صلى استقبل الكعبة ينفتنتر لكن الكعبة في الفرض وانا صلى في سفر الله والنفل ko kuma sallah ce ta lafiya dukkanin su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ka'aba yake kallo wa amara sallallahu alaihi wa sallama bi zalik haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da haka fa qala yaji lil musii salatahu ga wannan mutumin da ya runa da sallar shi galibi idan muna tafiya da tsarin zamu ga sauriya mun na imamu al-bani da cewa كما قال للمسيء صلاته shi asalinta wani mutum da ya shigo masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na zaune shi da sahabban shi suna tattaunawa wannan mutumin da ya ko masallaci shi ma sai da kanta an shi bala sai ya fara sallah Allahu akbar yayi karatun sallar da ruku'u da sujjada da komai yace assalamu alaikum assalamu alaikum ya zo fita sai ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaida assalamu alaikum ya rasulullah ko assalamu alaikum yana mun ga fita sai manzon Allah ya ce maka dawo irdi fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka yi sallah don wannan abin da ne ba sallah ba sai sake koma na biyu ya karo tunanin sai ya karo hankalinsa ya maimaita sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake dawa ya sallama manzon Allah ce ko ma ka yi sallah don wannan ba sallah ce ba irbi fa salli fa innaka lam tusalli ya sake komawa karfi na uku duk abin da yake tsammanin yayi kan ya tashi ya sake dawa yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama manzon Allah ce zai ka koma ka yi sallama dan ba kai sallama ba in zai gane kokarin sa da wayan sa ba zai kai shi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da manzon Allah ya ce wallahi fa wallazi ba'athaka bil haqq fala usbiru ghayra yace na rantsa da wanda ya turo ka da gaskiya ba zan yi sallah da duk wannan kyau ba fa'allimni karantar da ni yadda ya dace da shi Allah to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi hoton yadda zai yi sallah tun daga kan fuskantar al-qibla har zuwa isha da haka to duk wanda zai karantar da sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kuma tsallaki hadisin da manzo Allah ya karantar da cewa ga yadda za a yi sallah ba yasa to albani sai ya cewa manzo Allah yana yi kuma ya umarta da cewa a fuskanci al-qibla ya kuma gaya wannan mutumin da ya nuna na sallah za ka kullum muka ce al-musi salatahu muna nufi wannan mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya wa sallah yace shi wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim da ka ce fuskantar al-qibla rukuni ne ko wajibi ne a cikin sallah na a rukuni ne ko sharafi ne sharafi ne ko ko kuma rukuni ne ko duka ai ba sa zama duka shi rukuni abin da yake zama dole idan babu shi abin da ake maganar a kansa ya rushe kuma liƙe yake da abin da ake maganar a kan shi in babu shi ba abin da ake maganar a kan shi wannan ko menene duk babin da aka sai ma rukuni to in babu shi babu wannan abin da ake magana a kai shi kuma amanne yake da wannan abin da ake magana a kai shi wannan ne rukuni sharadi shi ma idan babu shi babu wannan abin da ake magana a kai shi amma ba ni yake da abin da ake magana a kai shi babban da suka abu ɗaya ne liƙe ba liƙe ba wannan liƙe yake da abu wannan ba liƙe yake da abin ba to ita sallah da muke magana akan ta daga ina ake fara sallah a daga ina ake fara sallah ayyukan sallah ta ina suke farawa na tun daga ɗari cikin yadda amma ita sallah a karan kanta ta ina take farawa na kabbarar harama ko daga kabbarar harama daga nan sallah take farawa to duk abin da ka san dole sai ka yi shi idan babu shi babu sallah amma za ka yi shi ne kafin ka zo kabbarar harama to sai dai faɗo a matsayin sharadi ba zai faɗo a matsayin rukuni ba dan ba ni yake a cikin sallar ba shi kuma duk abin da ka san in babu shi ba sallah kuma a cikin sallah yake tsakanin kabbarar harama da sallama yake to wannan ne zai taso a matsayin ne a matsayin rukuni ne bambanci tsakanin rukuni da sharadi shi rukuni a leke ce da abin da ake magana a kan shi sharadi a wajen abin da ake magana a kan shi wallahu ta'ala ala sai ce idan kunta ila salati dan haka kai mai karatu idan ka tashi yin sallah sai ce fa asbighil wudu'a to ka san ta alwalarka إذا قمت إلى الصلاة صفا لا رب إلا هو نعم idan kunta ila salati idan ka meke zuwa ga sallah imam albani sai ce fa asbihi wudu'a ka kyautata alwalarka wajibi ne sai mutum ya kyautata alwala sannan sallah za ta samu kuma tabbilil qiblata sannan kuma sai ka tsaftace alqibla abubuwa guda biyu kenan ake da bukata wato littafin na kamar ya shafa ina da shi yanayin ba imam albani ta sai idan kumta ila salati idan ka meke zuwa ga sallah fa asbiqi alwudu'a to ka kyauta ta alwalarka thumma taqbil alqiblata sannan ka tantance alqibla fa kabbir sai kuma ka kabbarta sallarka wannan shine abu na farko da ake bukata a wajen mai sallah isbabul wudu wannan kyautata alwala wata in ko hudu ba ta kama ne ko wani dalili ya kama za a yi magana akan kyautata alwala amma dai mutum ya yi alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ma sharadi ne kafin sallah ta cika a matsayin sallar da ake karba wanda za ta mutum amfani a wajen Allah madaukakin sarki idan kuma ila salati fa asbil wudu'a ka kyautata alwalarka kuma tasbil al-qiblata sannan kuma sai ka fuskanci al-qibla ina ce al-qibla gabas ko yamma gabas na a iya kiran gabas a matsayin aljibla a iya fuskantar gibla ko na kuma tasbin alqiblata sai ka fuskanta alqibla fa kabbir sai kai kabbara wa kana sallallahu alaihi wa sallam مالا كبيرة هكذا وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توسعت به شرقا وغربا بابا من يسير نعم إذا قمت إلى الصلاة إذا كنيك يروى تصلى فكبر وكبر فكبر فكبر أفأسبق الوضوء من سودة الولاء ثم استقبل القبلة فيك فصلت القبلة fakabbir sai kai kabbara daga lokacin da kai kabbara daga lokacin ka shiga mai ka shiga cikin ayyukan sallah waɗanda suke ayyuka ne na wajibi kana fuskantar alƙibla to sai yake so ya tattauna maka ya matsayin fuskantar alƙibla take ya kuma matsayin aikin yake a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yake ga maka cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam shi manzon Allah sira da mutum tabbata a gare ya kasance safari a cikin halin tafiya yusallin nawafil ala rahilatihi yana sallantar sallah ta nafilfila akan abun hawashi yanzu yana so nuna maka cewa dole a dole dole in kana cikin halin tafiya dole sai ka fuskanci alkibla ko akwai wani guri da zai dauke maka damar ka fuskanci alkibla ko kuma sai ka fuskance ka ba sai ke ce maka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a halin tafiya yana yin nafila akan abun hawashi wa yutiru alaiha kuma yana yin wutiri akan ta me bambancin wutiri da nafila nafila ta da kullum ba ta kai wutiri karfi ba saboda ba a taɓa samun wata rana da ta ta wutiri wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wutiri a cikin ta ba har wasu suna kallonta kamar wajibi ce a kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kawai tur alaiha haythu tawajjahat bihi duk inda abar hawa ta zuya da shi sharqan wa gharban gabas dai ko yamma dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai nafila akan wannan abin hawar tashi wa fi zalika nazara qawluhu ta'ala akan haka ne ma fadin Allah madaukakin sarki ya sauka fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta ko duk inda aka juyar da ku fa samma wajhullahi anan fuskar Allah madaukakin sarki take ma'ana duk inda kuka juya to Allah na tare da ku in kun yi sallah a wannan ɓarayi Allah madaukakin sarki zai karɓi sallah wannan gurin da kuka juya gabas ce ko yamma ce dukkanin ku ba ta amfane ku a matsayin sallah wa kana sallallahu alaihi wa sallam ahyanan yace manzo Allah ya kasance wani lokaci shi ma tsarin littafin zamu ke sar da kalmar ahyanan sau da yawa tana mai maimaituwa idan yace maka ahyanan to manzon Allah bai lazimta aikin yau da kullum ba jifa jifa manzon Allah na yin sa ko kuma yakan canja da wannan yayi wannan to kowanne su zai zama do a hayanan ne wa kana ahyanan idza arada an yataqawwa ala naqatihi idan yayi nufin yayi sallar taqawwi akan tagoshi istaqbala biha al-qiblata faqabba to zai juya wannan taguwar ta sai ya kalli alkibla munan zai ya kalli gaban kenan ko to zai fuskantar da ita alkibla in aka ta alkibla kawai da bai a inda dakin Allah madaukakin sarki yake dakin Ka'aba yake fa kabbara sai yayi kabbara yana fuskantar ina yana fuskantar inda alkibla take kuma salla sannan kuma sai yayi salla haitu wajjahu rikabuhu duk inda abin hawansa ya fuskantar da shi to kuma a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci gaba ne zai ci gaba da sallar shi da haka kenan muna da abubuwa guda uku daga farkon karatu abu na farko wajibi ne idan mutum zai yi sallah ko sharafi ne idan mutum zai yi sallah sai ya fuskanta alƙibla haka manzon Allah yake haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni idan mutum na halin tafiya to mutum zai iya sallan na fulfulin shi akan abun hawan shi gabas take kallo ko yamma take kallo in kai sallan nafila ba ka da matsala a wannan lokaci hali na uku manzon Allah yana juyar da abar hawar ta fuskanci alƙibla misali Kano zai yi daga nan kuma sai ya juya sai ya kalli hadaita nan ne da alƙibla take ko in ya kabbarta sallah to kuma sai ya juyo da akalar rakumin shi tana hanyar Kano shi kuma yana ci gaba da sallar shi tana hanyar Kano yana ci gaba da tafiya shi bambanci shi ne kabbar ta sallar yakan juya ya kalli alƙibla da zara ya kalli alƙibla ya kabbar ta sallar to duk inda sallar abin nan abin hawa ta juya to anan zai ci gaba da sallar shi anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ƙara sallar zai ƙara sallar shi wa kana sallallahu alaihi wa sallama yarfa'u wa yasjudu ala rahilatihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sujada ne yana ruku'u ne akan abar hawar wannan tashi ima'an bi ra'sihi to baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke yi yana nuni ne da kanshi idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah akan abin aushe da muka faɗa tunda yanzu ta kaka yake akan sunni tana tafiya yana sallah to idan bai yi ruku'u yanzu kana tsammani me yake nono kuma aka ta zai ruku idan ruku ya samu ya sa ai sujada to akan abin hawa din sai yake ga mashi a nan gurin yana yi da ima'an bi ra'sihi yana mai nuni da kai shi muqaddara yanzu zaman da nake tsammani akan abin hawa nayi karatun Fatiha nayi karatun sura Allahu akbar yanzu dan sun da kan da ne haka za a iya daukar sa matsayin ruku سمع الله لمن حمده الله أكبر kawai mai ban kai bambancin farko da nabi a wajen sujadar ka sun kuyar yafi a wajen ruku shi ke sai ka sake dagowa Allahu akbar ka dago daga sujadar farko Allahu akbar ka koma sujada ta biyu Allahu akbar ka dago daga me daga sujada ta biyu yanzu ka me yake zuwa raka'a ta biyu haka za ka sake karatu ka sake nuni da ruku ka dago ka sake nuni da sujada ka dago ka sake nuni da sujada ta biyu kai alamar kana zaman tahiya kai tahiyar ka kai azkar da za ka yi kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'a ka assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah in kana da buƙatar ƙara wata tun da yanzu yamma kake sai ka sake sai da ita ka sake juyo ta kalli gabas sai ka sake kabar ta sallaka Allahu akbar kawai ka sake juyo da ita sai ka ci gaba da tafiya wannan rasa a goma za ka yi raka a ashirin kana da bukata ka juyo ta kalli gabas ka ci gaba ka juyo ta kalli gabas ka ci gaba ka juyo ta kalli gabas ka ci gaba ita da kanta za ta zama to musulmar abun hawa ka san cewa ana fuskantar al-jumla a kanta wallahu ta'ala a'lam ima'an bi ra'sihi sai ce wa yad'alu sujuda akhfada min ar-ruku'i to al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sanya sujada sane ta zama to akhfada min ar-ruku'i ta fi sunkuyawa akan ruku'i Allah ya samu da wa kana idza arada an yusalli al-fariida yanzu ya gama maka da me sallar farawa sallar nafila sai sai to kana idza arada an yusalli al-fariida in ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya sallaci sallar farilla nazala sai sako daga kan abin hawar fa takbala al-qiblata sai ya kai al-qibla wannan shi kuma bambancin ne nafila da farilla in nafila idan a rage zango a rage dare ko kan zafin rana ya tsaki sai a baka dama kake tafiya kana sallah kake tafiya kana sallah amma idan lokacin sallar farilla ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sallar farilla sai ya sauko daga kan abun hawan shi sai kabar da sallar farilla sai sallar farilla yana mai fuskantar al-qibla nazala sai ya sauko fastaqbal al-qibla sai fuskantar al-qibla yanzu ya gama maka sharadi akan sallar farilla farko ya ga maka manzon Allah yana yi kuma ya yi umarni a halin tafiya ana nafulfuli akan abun hawa dan karka hada hukuncin hajji sallar farilla sai ga maka a cikin wannan halin da yake na bulbulin idan sallar farilla ta kama za a yi sai ya sauko daga kan abin hawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi nafila tashi akan wannan abin hawa tashi sai ce wa amma fi salatil khawf shadid a cikin sallar tsoro mai tsanani mun san sallar tsoro sallar da ake yi a lokacin da ake jiran abokan gaba ko a lokacin da aka yi gaba da gaba da abokan gaba ko a lokacin da ake gamsa yaki da abokan gaba lokacin da dai banka da aminci irin da wanda kake da akwai a yanzu ita ce sallar tsoro saboda kana da barazanar ma'ara ko kana da barazanar za a kawo maka yaki to wannan sallar da ake ita ce mai ita ce salatul khawf wa amma fi salatul khawf shadid amma sallar tsoro mai tsanani فقد صلى صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا سنة وعن أمشي سيسلى رجالا أتين أكن كفافهم قياما أتين على أقدامهم معنى قياما على أقدامهم سنة أكن كفافهم أو ركبانا وكما سنة حي أكن أبابا حوالي إذا أنا يأتي ya danganta da halin da yakin aka samu idan za a samu damar kowa ya sako daga kan abin hawan ya tsaya kan karkar akan kafafun shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni idan sakowa daga kan abin hawa akwai barazana to kowa sai tsaya akan doki shi sai a yi sallah akan wannan abin doki naku mustaqbili alqiblata aw ghairi mustaqbiliha kuna masu fuskantar alkibla ko ba kwa fuskantar wani halin tsoro ke ana fuskantar alkibla ko ba a fuskantar alkibla shi ke nan sai a yi sallah a halin da mutum ya samu kai shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan khalaqu idan sun shakuɗe musulmi da abokan gaba sai ce fa inna ma huwa tasbihu wal isharatu bir ra's abinda kawai ake da bukata kabar barri da kuma ishara da ka Allahu akbar sami Allahu liman hamida kana kai tsara kana kabbara kana nuni da kanka wannan idan halin yaki yarin tabi kawai iyaka abin da ake da bukata a cikin kabarbarin suna da Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كاتب بدل الملائكة شيما كفر صلى صلاة الخوف wataƙila idan dama ta bada wani lokaci mu tattaro hadisan da muke yi magana suke magana akan salatul khawf sai mu tattaro za mu tada da siffar sallah ta kai wajen kala bakwai ko kala takwas wanda ya inganta a yi ta idan ana halin yaki ya danganta ina abokan gaba suke a wani irin hali ake na abokan gaban ana gwamza yakin ne ko ba a gwamzawa inda za ku yi sallar a nan abokan gaba suke ko a bayan ku abokan gaba suke ko a gefen ku kowace sallah tana da halin ta wajen kusan kala bakwai ko kala takwas ya inganta a gwargwaro da mutum ya samu kai shi fa ina ma huwa tasbiru wal isharatu bil ra's wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqul manzo Allah kira da muke tabbata a gare shi ya kasance yana cewa ma baina al-mashriqi wal maghribi qiblatun abinda ke tsakanin gabas ko mahudar rana da mafadar rana kiblatul al-kiblat mun gane me take hikimar da yasa albani ka mun wannan hadisi ma bain al-mashriq wal maghribi kiblatun abinda ke tsakanin mahudar rana da mafadar rana al-kiblat wannan ya faɗa ne ga mazauna Madina tunda su al-kibla tana arewa ne da su ko tana kudu ne da su ko yanzu mu da muke nan a ce mana tsakanin mahudar rana da mafaɗar rana a cikin lafi ba gane ba ma sai dai a ce tsakanin kudu da arewa alkiblar yanzu akwai wanda zai zo ya masa zafin kai a wani lokaci yana zai ɗaya daga cikin ba lauyi yana wani labarin yake ta akwai wanda suka kauta da rikice sai shi fa ba zai yadda ba alƙibla ake wai daga nan masallacin nasa sai an ja masa tsir an dogara daga jikin ka'aba sannan ya tafi alƙibla daidai da daidai kaga kenan za a sha matukar wahala kenan kowanne masallaci aka yi an ja layi tsir ya ji ya jirya dakin ka'aba kaga an sha wahala matuƙa da gaske ke sa to dan ka huta sai ya maka ma bai da mashriqi wal maghribi qiblat abin da ke tsakanin mahudar rana da mafaɗar rana al-qibla mu kuma a nan gurin mu abin da ke tsakanin kudu da arewa al-qibla matsawar gabas ta fuskanta duk abin da ka ɗauka daga kan kudu zuwa arewa to wannan gurin al-qibla shi sa wannan masallacin gari yana kololuwar arewa daga gumir amma an sa yana kallon gabas in ka wanda yake kololuwar kudu shi ma yana ke kallo gabas to in wannan masallacin daidai da daidai Ka'aba yake kallo zai kuma a ce kuma wanda yake bai ta kuma ce daidai da daidai Ka'aba yake kallo kare ke da sai dai na manto shatar al-masjid al-haram bangaren da masallaci mai alfarma yake nan ne kuma sallah ita ce hikimar kawo masa hadisin ma bayan al-mashriq wal maghribi qiblatu wa qala jabir jabir radiyallahu anhu yake cewa كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرته من kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi masirati a cikin wata tafiya da muka yi tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aw sariyati ko kuma a cikin sariya ko dai masira ko sariya ne bambancin masira da sariya wani aga zamana bambancin sariya da kuma mai masira na kace masira da kuma sariya na tafiya ce ta yaki kamar bulagoro na wani kokarin fafe wanda na alaji نعم ba tare da yaje ba na masira ba to an kusa dai an ta gaba daya na wabi ba na daga hannu na yakin da ya halatta ko sariya kuma wanda yake wanda bai je ba ko to wata da zamu ya dauka akan haka mazira tafiyar da ta hado da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ta wannan yaki za a je ko ba yaki za a je a iya kiranta mazira amma sariya a istilahin malaman sira inda an ce fi sariyati to lalle wannan tafiyar hari aka ci kuma babu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ta inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ta an fi kiranta ghazwa yaki haka ake kiranta inda manzon Allah in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ta ana kiranta sariya wanda kuma kowace an yi fadan ko ba a yi ba inda manzon Allah ghazwa in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ta ana kiranta sariya wallahu ta'ala alam sai ki sa to mun kasance da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi sariyatin aw masjira to ko ya gaban to Jabir din da kansa ya manta tafiyar da manzon Allah ciki ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ciki wanda yake riwaya daga Jabir ko a cikin almajiran almajiran Jabir wani ne ya zo da shirku din wannan tafiyar ko wannan hadisi ya faru ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin jina ko ba cikin jina din sai ce fa asabana ko fa asabna fa asabana ghaimu sai girgi ya taso mana kuna cikin halin tafiya ko aka yi irin girgizan da za ga gari ko ina yayi duhu ke cida da walƙiya ko to za ga ko ka gane gidan ku idan hadirin yayi duhu wallan su za ka yi fatan kai in ba mu da muke da tituna a yanzu da abin da za ka iya gane ka taɓa kwal kayi kaza ko inda su malam garba an kirga an yi daya biyu uku hudu ya san kwana sai an haddace shi abin da yake bukata amma ba irin wannan ba za ka tada in aka samu rikicewar girgije to lalle mutum zai iya samun wannan fatarkan da rukari sai sai fata hayyarna da haka sai muka rufe wa ikhtalafna fil qibla muka saba a ina ne ya kamata al qibla ta kasance kowanne yana ganin nan ya kamata al qibla ta kasance wannan yana ganin ba nan ya kamata al qibla ta kasance ba yace fa ikhtalafna ko wa ikhtalafna fil qibla sai muka saba dangane da al'amarin alƙibla. Wa salla ko fa salla kullu rajulin minna ala hidati kowanne mutum ya salla shi kaɗai. Tun da yanzu an samu rikici a kan alƙibla, ni na ce nan ne alƙibla, kai ka ce nan ne alƙibla. Mun saba ta alƙibla kuma wajibi ne ta an kalli alƙibla don haka ɗaya ba zai tsaye sallah ba. tunda ni inda nake kallon alƙibla kai a gurin ka an juya masa baya kai inda nake kallon alƙibla kai ma a gurin ɗaya an juya masa baya yace to wahtalafna fil qibla sai muka saba akan alƙibla fa salla kullu rajulin minna ala hidati kowanne cikin mu sai yayi sallah shi kadai ba tare da ya lura a ina ɗan uwansa suke kallo ba fa ja'ala ahaduna yaqutu baina yadayhi lina'lama amkinatina amkinatana to kowanne mu da ya kare sallah sai ka ja layi kurr a gaban sa kai sheda kenan idan gari ya waye ko girgije ya dauke ni nan gurin nan kalla ne sallah in ka dan ja layi ka mata alamar kamar aro kenan ni nan na kalla wannan ma sai mata alamar nan na kalla wannan ma ya kalla nan na kalla alamar kowa ya ware inda alƙiblar sa take فصلى كل رجل منا على حدة فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فلما أصبحنا نظرنا da muka wayi gari ko da wannan girgizan ya yaye gare ya yi haske sai sai mai nazarnahu kowa sai ya duba wannan layin da ya da layin shi ne akan daidai ko ba layin sa bane akan daidai fa idza nahnu sallaina an ghairi al-qibla ala ghairi al-qibla ko sai muka ga cewa mun yi sallah ba tare da mun kalli al-qibla ba wannan ya kalli arewa dan annabi misali wannan ya kalli kudu wannan ya kalli yamma aka yi rahin sa'a kuma kamar ba a samu wanda ya kalli al-qibla ba ko ai ta hadisa bai daidai ba kenan fa idan hanu sallaina ala ghairi al-qibla fa dhakarna dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai muka ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga abin da ya faru cikin halin tafiyar mu falam ya amurna bil i'ada da aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labari bai ce ba kowa ya nemi musallaci sai manzon Allah ya kale mu wa qala sai manzon Allah ma ya ce qad ajza'at salatukum sallatu ta wadata to me hikimar kawo wannan hadisin a babin fuskantar al-qibla menene hikimar hadisi na na na
ba zai buƙaci sake sallah ba na'am ra'ayi na farko ko na'am na sharaɗi ne ba rukuni ba ne da aka zai muka tashi sallar isha in muka kalli yamma sallar mu tashi tunda ba rukuni ba ne eh na na na yawwa yanzu ka cire ta farko kenan na ka da maganar malam kenan ko idan mutum yana cikin halin bakunci ko kana cikin halin tafiya za ka yi tsintar kanka kai ba ka je garin da kake da bukata ka je ba kuma ka bar garuruwan da suke baya kuma sallah ta kama ka zai wahala a ce mutum duk zagaye-zagayen da yake bai taɓa rutsewa ba to ka yi duk ƙoƙarin ina alƙibla take kara sai ka fuskanci wani guri kai sallah da ka ƙara sagar sai ka tada ba ana alƙibla take shike nan babu laifi duk inda kai sallah ba ka buƙatar ka maimaita sai mu dawo magana ta malam tun da sharafi ne ba rukuni ba ne ba dama abin da ake da buƙata kai ijtihadin samar da wannan abin kafin kai sallah ka yi ƙoƙari don ka samar da shi kuma ka kuskure kuma tun da ƙoƙari kai ba sakace ba da wannan sallah ka wadatar maka amma za ka iya tambayar wasu ko kuma ka ga ga waɗansu ‘yan gari inda suke kallo sai ka kalli wani gurin daban to wannan babu yadda za a yi ka ce an karɓi wasu hajjinka tunda mai ga inda ‘yan gari suke kallo akwai kuma garin da za ka ji sai ka ce a kawai dai ka zaɓi ɗaya daga cikin masallatan hankalin kai kwanta mun taɓa zuwa zamfara a kan jashin muka tsaya masallaci biyu ne duka muna kallon amma iyaka tunanin mu wannan nan yake kallo wannan nan yake kallo masallaci biyu ne muna kan rawun muna zaune da ayyuka iyaka tunanin mu sai masallacin arewa ke kallo ɗaya masallacin gaba kuma daga ko'ina daga inda muke duka mana kallon sa masallacin guda biyu to kaga amma su a gurin an garin ba su da rudani da wata kalmomin ka zauna a wani aikin da ya rudar da kanmu to kaga idan masallaci biyu a gurin za su rudar da kwakwalwar ka babu abin da zai hana ka kasa rudewa mun taɓa zama a wani otal a Abuja sai da muka kwana muka yi sallah a otal ɗin iyaka tunanin mu ga inda gabas wahai gari muka zo mu kabbarta sallah sai nake cewa malam Allah ji kansa ya gafarta mashi nan inda miki an tsawon sallah aka himbura an kada kan muka kalli sama kuma ga aro nan an maka kibiya alama ta kenan in kalla zaka yi sallah anan gurin ga inda alqibla ka take sanan ya muka jiyo muka yi sallah wadala da aka samu yine da wancan da muka yi kafin muka qiblar aro din da wannan da muka jiya bayan mun ga aro da har da mu tambaya ba wace ce alqibla wace ce ba alqiblar ba to amma dai tunda mu yi ya kai bi tahaddu mu mutai muna sa da insha Allah ta'ala sallar musafir da haka duk wanda yake ji tahadi yayi kokari ya nemi ina alqibla din shi shine maqsudin kawo maka ko da ka kuskure akan alqibla to sallar ka ta karu fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah Allah ya samu dace to amma idan mutum bai karatu ba bai fahimta haka ba sai ya salla bayan shekara goma in zuro sai abin yake damun ma'ara sake ya zan yi ko ba sake ya zai ba ba ka bukatar tafashi وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس من الله صلى الله عليه وسلم كافين أي أمرني لتسكنتر القبلة يا كفن فينا تسكنتر بيت المقدس يصلي نحو بيت المقدس الكعبة بين يديه كعبر تنادى بيته معناه ينزل القبلة بيت المقدس ba kiblar ba ina ce ba ba ka'aba ba su alƙiblar shi قبل أن تنزل هذه الآية كافين الله مدعوك كين سركي يتوكد وانا آية قد نرى تقلب وجهك في السماء يتثبت muna ganin jujjuyawar fuskarka fi sama'i a cikin sammai falan walliyan naka tabbas za mu juyar da kai kiblatan wata alkibla tarbaha da za ka amince da ita ko ka nasu da ita falan walliyan naka kiblatan tarbaha fa walli wajhaka sai Allah ta daga yanzu ka juyar da fuskarka shatar al-masjid al-haram bangaren da masallaci ne alfarma to daga wannan ranar a juyo a fuskarka al-qibla sai zama to wajibi ga dukkan mutumin da zai sallah da Allah madaukakin sarki shi abin da ya sa manzo Allah ya samu damuwa da ruhu shine mutanen magana suke mashi gori to shi ya ce annabi kuma amma ya ki bin yahudawa da nasarawa kuma sannan yana fuskantar alƙiblar su yana kallon masallacin su yana kallon ka san mutane ba ka raba su da su to ku da kuka tsaye ibada ne to me yasa kuke yin kaza ai ku kunci ahli sunna ne to me yasa kuke kaza shi yanzu ka yada shi ba shi bane amma na kuma ka me yasa kake kaza to sun wanda sun yadda ba za su yi ba imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma me yasa kake kallon baitul maqdis baka zo ka kalli masallacin da babanka annabi Ibrahim ya gina ba shi ko musulmi ba ya zaba wa kansa sai abin da Allah madaukakin sarki masa umarni da haka manzo Allah yana yawan roƙo yana yawan tunani yana yawan buri ina ma Allah madaukakin sarki ya canza masa alƙibla ya dawo ya kallon ɗakin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya gina mishi Allah ya ce kada na ranka kalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram falamma nazalat da wannan ayar ta sauka istakbala al-ka'bata sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanci al-qibla shikenan daga ran nan an juya ana kallon al-qibla wata kissa ce da ko sai shigar da ita cikin hadisin amma da amma sai hadisi ba ya take yace fa bainama an-nasu bi quba fi salati subhi idza ja'ahum atin fa qala إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنا وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها yace wasu bayan wani aya ta kaga cikin dare da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ke sallan magariba ko sallar isha sai yayi ta yana sallan Ka'aba shi manzon Allah yayi sallar sai yana sallan Ka'aba to mutanen da suke unguwar Kuba ko da suke garin Kuba inda manzon Allah ya ajiye zangon shi kafin ya shiga garin Madina kuma da aka ce an gina masallacin juma'a na farko inda masjidul taqwa yake yace to inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan tsayuwar sai kuma sai aka samu su kuma suna sallah labarin an juya alqibla bai same su ba fa bai ma nasu bi quba fi salati subhi idza ja'ahum ati wani mutum ya zo wucewa ta inda waɗannan mutanen suke faƙa da sai ke cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qad unzila alaihi laylatul qur'an yace a daren yau an saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani da yake nufi alqur'ani an saukar mai da wahayi na alqur'ani ko aya ɗaya ce ko aya biyu ce ko aya uku ce ana kiran sa alqur'ani da haka niza mazhabin magabata inda mutum zai duba aya ɗaya ta alqur'ani ya wulakanta alqur'ani ya wulakanta inda zaka dauki juzu amma ka wulakanta alqur'ani ka wulakanta juzu'un yasin ko ka dauki suratu yasin ka rubuta da jini ko ka jefa ta cikin jini alqur'ani ka jefa a cikin jini saboda su a gurin su aya ɗaya alqur'ani ce ba sai an hada izu tun ba an maka bango da zane sana ake kiran sa alqur'ani qad unzila alaihi laylata qur'anu wa qad umira an yastakbila al-ka'aba a wannan ayar da aka saukar mashi an umarce shi ya kalli ina take an umarce ya kalli ka'aba ba baitul maqdis ba ala sai ce jama'a ku faɗaka ku masallatan nan ku faɗaka fastaqbiluha ku juya ku kalli inda Ka'aba take kaga fa aikin sahabba shi yanzu ya san gaskiya yake giya musu kuma ya san za su karɓi gaskiya yanzu ba su da labarin wani Qur'anin da aka yi amma tun da an umarci manzon Allah ya kalli Ka'aba gahi suna sallah suna kalli alƙiblar da ba ita bace wasu ku juya ku kalle ta ala fastaqbiluha ku juya ku kalle ta inda mu ne ne a ayi hakuri muna sallar azhar ba shi ayi hakuri Allah kai mu la'asar to wannan ma wai sani ko giyaye mu muna sallah ya zo wuciya to wannan wani irin mutum ne ma'azu ba mu ubarnin sa a saukar da alqur'ani wannan yake gwada maka cewa idan mutum ne ya amince sai ya kawo labari ana karba haka duniyar musulunci in dai mutum zai baka labarin wahayi wahayin da zai cire ka daga wata alƙibla ka juya wata alƙibla ayi aiki da ita lalamin babu za a gaya maka wani abin da bai kai wannan ba kai aiki da shi yasa a duniyar musulunci idan mutum sai ya ya kawo labari ana karba ana aiki da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ganin wata Allah bai nuna mai ba mutum sai zo ba da labari ya ga wata aka tambaye shi ka shaida da Allah ya shaida ka shaida ni manzo Allah bai sai na shaida manzo Allah sai kowa ta shi da azumi an gama haka mutum ɗaya a cikin al'ummar musulmi yana wadatarwa da musulmi akan matsalolinsu amma yanzu mu mun yadda mun jefa wa kanmu da kanmu rashin yadda wata kin ko mu ne muka zama to makaryata ko kuma kin yadda mu ce yawa sai mutum ya faɗa ya rantsi ya yi rantsuwa kuma maka kallon makaryaci amma yanzu ka ga musu an saukar da alqur'ani an umarta ya kalli Ka'aba kuma ku je ku kalli wannan Ka'aba din yake wa karat wujuhuhum ila sham fuskokin su suna kallon sham kasar Syria bangaren da Syria take fasta daru sai suka juya ban sai da zan kwatanta sham ban sai da zan kwatanta alkibla ba ko akwai da zai ga mana daidai da take da gaske uzurin da nake bada hina na ga muku ban shirya karatun ba saboda haka Allah ya kaddara karatun ya kasance da za a iya tantancewa gaskiya a ina shan take in aka tashi juya war irin juya za a yi 90 degree ya kamata a juya ne ko kuma 180 ne aka juya shi da abin da ban tantance ba idan misali sham tana yamma ne kibla tana gabas kaga yanzu juya wanda za a yi ne ban ne ko baya mamu suna gaba ku watakila a buɗa masa sai ya to ta cikin su sai dawo inda take ko almuhim suna kallon baitul maqdis aka juyo aka kalli inda alqibla take wasta dara imamuhum hatta istaqbala bihim alqibla shi ma limamin nasu ya juya har sai da ya fuskanci aina ka'aba take sannan suka ci gaba da sallah shi kuma hadisin yana gaya maka babu laifi idan ka fara sallah kana kallon inda ba alƙibla take ba in aka baka labarin inda alƙibla take juyo ka kalli alƙiblar kuma sallar ɗorewa za ta yi wata lalace ba na ka ba ma haƙi ga zai bakunta ka gabar ka sallah Allahu akbar saboda kanka ya juye sai ka kalli kudu dan garin yana zuwa in ya juya ka haka nan sai da alƙawar kake kawai ka dore shi kenan ko kada giya ji ko da koma giya ko a cikin wani eh ba matsala Allah ta mu dace baka buƙatar ka sa arku in kai rubut kame da kanka baya saboda watan ka ware ta to ita al'adar musulunci sallar da ta fara ita ce ake so ta kai labari musulunci bai san almubazzarai har a cikin sallah ba ta mubazzarai sallar da ta fara ita ce ake so ta kai shi kuma shi da in ya ga ta yi kyau ta yi wata darajar za ta karbi kuma ya maka kokarin yadda zai zefa maka wasa da warge ya lalace shi sana ga duk malamai sun wa sallah kare kare wa man nasaka wa zada ko tajada qabla salati an yi rage an yi kari a sallah kaga ta gargwala kamar ya so yayi yawa har ma aka wuce wani gurin liman ya manta ma ko sun manta wa raka'a ta uku ake ko raka'a ta huɗu ake babu laifi liman ya ce Allah malam sadi malam kabiri a wannan sallah ta mutake da ai daidai kaza miki an yi kaza an yi kaza za ka dora daga guri kaza saboda ita din wannan ita din ake so ta zai ba a so ta warke da haka kenan za mu fitar kusan darussa guda biyar ko guda shida a cikin baji sallar farilla lalle lalle lalle mutum ya kalli alƙibla wani umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi sallar nafila babu laifi ka yi akan abar hawar wannan dabba ce ko mota ce a yanzu ya inganta a yi sallar nafila ka saba yin salloli kafin ka yi sallar azhar kai kuma kana sa ran yanzu ne ka ƙara ta gaba kawa za ka yi sallah babu laifi Allahu akbar kana tuki in sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar ki ka taka birki kafin ka je kayi raka'ar ka guda hudu kana zuwa da ka fito ko musallaci za ku yi gari mai sallah a zahar assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah sai ya ƙara sanato'in ka haihuwa cikin mota ta yi sai bin lokaci ka zai kenan koyon magaje kallo ya inganta kai sallar nafila in ka samu dama ka juya ka kalli alƙibla sannan ka koma ka ci gaba da tafiya a halin da kake tafiya sallar ta nafila ya yi darasi guda nawa kenan darasi guda uku in ana cikin sallar yaƙi sallah a filin yaƙi ana yin ta yadda ta samu ne ba a buƙatar a ce daidai da daidai da muke a cikin masallaci liman yana ranka da karatu ana ami ba nan dai ta faru abin da ya samu shi ake yi a cikin sallar tsoro in aka tashi fuskantar alƙibla mutum ya hutar da kai shi in dai ya kirjaci bangaren da ka'aba take shi ke ma bainal mashriqi wal maghribi kiblatu abin da ke tsakanin gabas da yamma al-kibla ce nan bangaren abin da ke tsakanin kudu da arewa duk inda ka fuskanta ka sa sallah insha Allah ta'ala fuskantar al-kibla ka ya cika in kai sallah da dai insha Allah ta'ala Allah zai karbi sallar ka haka nan idan mutum yana halin tafiya sai je garin da ba nashi ba yayi sallah ba tare da ya kalli al-kibla sai yayi ba a dalilin ba wanda zai tambaya ko bai karasa gun da za a tambaya ba kuma in ya bari lokacin sallah zai wuce ya yi ta a matsayin ramuwa to in yayi sallah ko da ba alƙibla yake kallo ba baya buƙatar ya kama sallar shi in kai sallah kana kallon alƙibla ba daidai ba aka baka labarin alƙiblar daidai juya ka kalli daidan ka ƙara ka sallaka insha Allah ta'ala sallaka ta yi wanda suke tafiya a jiragen sama yanzu ko da ke za mu tada a salatu sai tafi da baya buƙatar yin magana muka je gurin sai mu tattauna abin da muka faɗa ya zama so daidai Allah ya amfani da shi wanda ya kasance a kan kuskure Allah ya nuna mana dan mu gyara mai aiki da abin da ya dace din سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين na wannan yake assalamu alaikum malami ne da zai kasar yarabawa to garin ba masallaci amma duk garin arna ne to ban tambaye su ba gabas kawai sai na zaɓi wajena na alƙibla kenan na yi sallata to malam ya sallata take insha Allah ta yi eh sallata insha Allah ta'ala ta yi amma daidai gurgudu ba in ka ce mutum sallah zaka ba ka tambaya ni anan gari na ce gabar shike na za ka nuna maka inda gabar take ko ka ajiye kamfas din ka ko in ya nuna maka inda arewa take ga kuma ya kaware inda gabar din ta take insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am na'am na'am Na'am. Ku yi sallah. Dole ne ma ka yi sallah a tsohon ikan tafi. haka kuma za ka yi ta akan motar ya ta gudun sa abin za ka yi tana sallar na wannan bai ka samu damar alwala ka yi alwala in ba ka samu damar alwala ba ka kudurta ga kanan kana alwala ɗai in ka samu damar da za ka yi taimama ka yi taimama eh ba ma ki ka bale ki kai da ya saka ka a leda in albarka ta kudu sai ka dan taba ta kai taimama ka ci gaba da sallah ka lafiya kalau kana sauka kawai ka ci gaba da harkokinka na'am Na'am. Eh kai tsallake karatun ne da yawa. Inna ma huwa takbiru wal ishara ko abinda ake bukata a sallar tsoro ko kabbara da ishara ai akwai abubuwa da yawa eh akwai karatun Fatiha akwai karatun zuwa ana tana dai dai gurgurdu amma abin da yake da matsala ana yaki yanzu kana tsaron mutum yana tsaron kuma ka zo daidai ruku sai ka sake haka Allah ai kawai inda yake da hadarin nan ne aka barka da ishara a gurin amma babu laifi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim zaka iya yi ko amma in aka ga gun da yake da shi har dari ne aka take ishara a gurin shi ne kawai wanda ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana na'am eh ai kware ba sai ka tunkuya daidai da zaka ga gaban ka eh ba ai ka tunkuya bai da zaka sauke mu hanya Allah ya sa mu dace na ina jin ta na na eh lokacin da za a yi sallar na to yanzu da Allah wane ne ya fi sauki mutum da bindiga a hannun shi kake kallon sa kaga zai harba ya fi maka sauki ko ka zuwa masa baya ina ga abin da zai fi maka sauki ai kana kallon shi ko da ka ga alamar ya taɓa kuna ma wani ce sai koba sai ka yi kuyi flash a yana amfani harkar su har sallar tsoro in kenan ko shi abin da ake da bukata kuna sallah ko muna kallon ku muna ganin me ba shi abin da ake da bukata eh kuma ana yi daidai gwargwadon a yasa aka ce ita sallar ai kala kala ya danganta da samu kanka idan yanzu irin wani sandin mai sabu da wai ba za ta samu kowa da cikin ramu kai da tabbara sa Allahu akbar ana kwance sami Allahu liman hamida kana cikin lami din kuma kai sallah haka kai dama dai amfanin musulmi musulmi ya san duk matsalolin da ajin sai ya tattauna shine duk inda ya samu kansa bai samu kansa a ruku ba wani saboda kai da ilimi sai ya kwana uku a rami saboda bai samu damar da zai tsaya ba sai in ya fito daga ramin sannan ya zo a lura ya ce zai rama sallar kwana uku tsautsayin aka ji wani abu ya same shi a cikin ramin ko da lahira babu sallar kwana uku an sami kuwa amma na cikin ramin ya yi sallar haka daidai gwargwado ya samu yaji mai sauki wannan ko da kayan sa sun lalace yana da fitsari yana da kaza bai samu damar da zai fito ba saboda ana cikin hadari a hakan ake da bukatar yi sallar kuma haka za a karbe ta ba ta da matsala insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin har yanzu muna ba da uzuri dangane da abin da ya faru ita kanta na kwamfuta ta tana da sisi ta ce ba da damar da su zai yi karatun da muke yi Allah ka dai san me ya faru da aka dai a mana uzuri akan abin da ya faru na karatun yau سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين